أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم النياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين آملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun dawo karatu wannan littafi namu na nujumul huda fi kauna nabina afdala man da'a ila Allah wa hada na Maulana Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Sheikh Ibrahim Yas a shocin war cewa wa kharraja al-Bukhari an Abi Hurairah wa kharraja al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi an Abi Hurairah daga Abu Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah jira da min Allah suka bata gare shi ce masali wa masalul anbiya'i misali na da misalin annabawa min qabli ka fiddi ka masali rajulin kamar misalin wani mutum ne bana baitan wanda ya gina gida fa hasanahu ya kyautata wannan gidan wa ajmalahu ya kayantar da shi ya yi shi mai kyau gunin kayi illa maudi alabinatin sai dai wajen wani dan wajen wani tubali guda daya min zawiyatin na daga wani gefe daga wani gefe na daga gidan. Fajalan nasu sai mutane suka haɗu, ya tsofu na suna kewayawa bihi da wannan gida, wa ajabu na suna mamaki lahu gare shi shi wannan gida. Waya kulu na suna cewa hallawu da ta hazihin limnatu ina ma da za a sanya wannan tubalin ai da gidan nan ya fi cika. Wannan tubalin kwaya ɗaya da ya rage da za a sa shi gidan nan ai sai ya fi cika ya fi kyau. Ƙara sai maza ya ce to fa'anar lubnatu to ni ne wannan tubali wana khatimu ko khatamun nabiyina ni ne cikamaki wanda Allah subhanahu wataala ya cika annabawa da ni bayan ni babu wani annabi bayan ni qala fil fathi imamu ibn hajar al asqalani ya faɗa a cikin afatuhul bari shi fi hadisi a cikin wannan hadisi darbul amsali akwai akwai buga misali ne buga misali ne annabi yayi litakribi litakribi lil ifhami don kusantarwa zuwa ga fahimtarwa don a kusanta mutane zuwa ga fahimtarwa wa fadlun nabi sallallahu alaihi wasallam falala annabi irala da minci tabbata gare shi ala sahir nabi na kan sauran annabawa wa da fahimtar da mutane an falala annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa annallaha kataba bihil mursalina sannan kuma Allah ya cika manzanni ne da shi wa akmala bihi shari'a kuma ya cika ainihin shari'o'i da shari'arsa daga shari'arsa babu wata shari'a duk abin da ya saba da shari'a shi a cikin shari'o'in annaba to an goge wannan shari'a ta annaba da suka gabace shi sai dai shari'ar annabawa da ta yi daidai da shari'a mutu wannan a tana cikin shari'a mu kamar yadda wasu daga cikin malaman usul fiqh suke kallo wa naqala sahibul bahjati ma abocin littafin da ake kira da albahjati ya ruwaito ya cirato ya cirato yace wa rawaina mun rawaito fi sahihil bukhari a cikin ingantaccen littafin imam al-bukhari an abi hurairah daga abu hurairah kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabban shi ya ce bu'istu an aiko ni min khairi quruni bani adam daga mafificin karnin ƴaƴan annabi adam karnan fa karnan karni bayan karni karni bayan karni mata ma'ana malamai suna fassara wannan hadisi cewa a kowane karni daga cikin karnin da da ke tahowa daga tun daga farkon halitta daga farko halittar annabi adam to karnin da yake zuwa na gaba to ya fi na baya ya fi na baya girma da daraja saboda karnin na daɗa kusantowa zuwa karnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne imam busi na ake cewa ta taba ha bikal usuru wa tasmu bikal bikal ayyamu ba da ayyamu bikal aliyu ba da aliyau تتباهى بك الأسور وتسمو بك بك ال- بك بك الياء بعدها الياء to shine tatabaha bikal usuru zamanunuka suna alfahari suna alfahari da kai ya rasulullah to duk karnin da ya kusanto ya fi kusa da karnin annabi to sai ya zamanto ya fi na baya girma da daraja har dai zuwa karnin da annabin ya bayyana a cikinsa to da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana to daga nan kuma sai darajojin karnin kuma sai zamanto karnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne karnin da annabi ya bayyana sai zamanto ya fi dukkan sauran karnin da suka zo a baya daraja sai zamanto kuma ya fi karnin da za su zo a nan gaba daraja to to to wannan shi ne yau karnan min khamin du'istu an aiko ni min khairi quruni daga mafificin karnonin bani adam a ƴaƴan annabi adam karnan fa karnan karni bayan wani karni hatta kuntu min alqarni allazi kuntu fi har sai na zamanto a cikin karni cikin tsare kun da na zamanto a cikin su wannan karni sai fifici kowane karni warawaina min ruwaito fi jami abi isa a tirmizi cikin littafin imam tirmizi abu isa a tirmizi kenan mai sunan an wasilata bin an wasilata bin al-askai an wasilata bin al-askai daga wasilata bin askau kana yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya inna Allah astafa lalle Allah subhanahu wata'ala ya zabi min waladi Ibrahima Ismaila, inna Allah hastafa Ismaila min waladi Ibrahima, Allah ya zaɓi annabi Ismaila a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim ɗin nan guda biyu. A ‘ya'yan annabi Ibrahim akwai annabi Ismail akwai annabi Ishaq, to annabi Ismail ya fi annabi Ishaq daraja da ɗaukaka kasancewar ta nan Allah ya kaddarci tsatson annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito. Wastafa min waladi Ismaila bani kinanata. wasdafa bani kinana ta min walad isma'ila sai kuma Allah ya zabi kabilar banu kinana a cikin dukkanin kabilun da annabi isma'il ya haifa banu kinana sai suka fifici kowane kabila kasancewar ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito wasdafa min bani kinana ta quraishan wasdafa quraishan min bani kinana da sai Allah sai sake zaben quraishawa sai sake sake zaben Quraisha min bani Kinanata daga banu Kinanata daga banu Kinanata saboda ta cikin Quraisha manzo Allah zai fito wastafa min Quraishin bani Hashim wastafa bani Hashim sai Allah ya zabi banu Hashim min Quraishin daga cikin Quraishawa su kuma banu Hashim sun fi sauran Quraishawa saboda cikin banu Hashim annabi zai fito wastafa ni min bani Hashim sai kuma Allah ya zaɓi ni a cikin banu Hashim sauraka wani hadisi sahahahu tirmizi a imamu tirmizi ya ce hadisi ne ingantacce imamu tirmizi ya inganta wannan hadisi inganta wannan hadisi imamu tirmizi ya inganta wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe ne cikin zababbu cikin zababbu cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam yeah. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar yadda Allah su tabbata a gare shi lallai manzo Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi kala ya ce inna Allah azza wa jalla lallai Allah mai girma da buwaya ikhtara min khalqihi bani adama ikhtara ya zabi bani adama ya'yan annabi adam min khalqi daga cikin halittarsa duk a cikin halitta Allah babu kamar mutane Allah yana da nau'o'in halitta daban-daban masu rai dai masu hankali akwai akwai nau'i uku akwai mutane akwai aljanu akwai mala'iku sannan a dawo marasa rai masu marasa hankali masu rai bangaren dabbobi sannan a dawo marasa rai marasa hankali marasa rai su ne sauran jamadat da tsirrai to dai a cikin halittar Allah babu kamar masu rai din nan shi kuma marasa rai daraja a masu rai din kuma sai ya zamanto da mutane masu ramma sai zamanto masu hankalin sun fi kowanne daraja mutane da aljanu da mala'iku kenan su ne masu hankalin a masu hankalin kuma sai Allah ya zaɓi jinsin mutane ya fifita su akan sauran jinsin mala'iku da aljanu jinsin mutane sun fi jinsin mala'iku da aljanu to bayan nan fakhtara min bani fakhtara min fakhtara minhumul araba sai Allah ya zaɓi larabawa ya fifita su akan sauran mutane larabawa suna sama da kowa idan ba su ba sun maktara minhum quraisha sai Allah ya zabi quraisha daga cikin larabawa quraisha sun fi sauran larabawa daraja faktara minhum bani hashim sai Allah ya sake zaben bani hashim a cikin su quraishawa a quraishawa ma babu kaman banu hashim akhtara ni minhum sai Allah ya zabe ni a cikin banu hashim din ya zamanto na fi sauran banu hashim falam azal ban gushe ba khiyaran zababbe min khiyarin daga zababbu ala man falam azal ban gushe ba khiyaran zababbe min khiyarin daga zababbe ala ku saurara man ahabbal araba duk wanda ya so larabawa fa bi hubbi ahabbahum saboda sona ne ya so su wa man abgara al-araba duk wanda yake larabawa fa bi dugubi abgarahum saboda gina ne yake su rawahu tabarani imamu tabarani ne ya ruwaici wannan hadisi muna tare قال القاضي إياض القاني إياب يفرع ما أبو تشلتا فننا أشفا رحمه الله تعالى جن قال الله يتبتك القالي إياب يتي وما أشرف نسبه ما ماكين جرمان ما ماكين دوكك النسبر النبي صلى الله عليه وأما شرف نسبه كي وأما شرف نسبه أما دوكك الشر نسبر النبي دوكك دنجنا النبي وكرم بلده ده جرمان غرن داكا يفي النبي ومن شئه da kuma inda annabin ya taso alƙali ya ce fammi ma la ya taju ila iqamati dalilin daga abin da baya bukatuwa zuwa da kafa hujja a aji wani hujja ko wani dalili akan haka wala bayanin mushkil ko kuma yin bayanin wani abu da yake da rikitarwa a ciki ba wani abu mai rikitarwa abin a fili yake a sarari yake ba wani iskali a ciki wala khafiyin minhu ko kuma wani boyayyen abu daga ciki fa innahu shi annabi nukhbatu bani hashim zaɓaɓɓe ne daga cikin banu hashim wa afdal salalatu quraish kuma mafi ɗaukakan ƴaƴan da duk quraishawa suka haifa wa samimuha kuma mafi daraja ta mafi ɗaukaka a cikin su wa ashraful arabi mafi daraja a cikin larabawa gaba ɗaya wa azzuhum mafi buwaye su na faran jama'a min kibali abihi wa ummihi ta bangaren mahaifiyar shi ta bangaren mahaifin shi da mahaifiyar shi wa min ahli makka kuma annabi yana daga cikin mutanen makka akarami biladillahi alallahi mafi girman garin Allah a wajen garuruwan Allah a wajen Allah din duk garuruwan da Allah ke da su duka garuruwa na Allah ne amma babu kamar maka to annabi da nan garin nan wannan garin ne da yafi kowane gari daraja wala ibadi kuma mafi girman garin Allah a wajen bayin Allah din duk a wajen bayin Allah ba su da garin da yake kamar maka sun marawa sannan ya sake rawaita bi isnadi da isnadi shi ila ibn abbasin zuwa ga Allah Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata a gare shi da baban shi Abbas kare shi kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a manzo Allah jira da min Allah tabbata a gare shi shi inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala min tsarki da daukaka qasamal khalqa ya raba halitta kismai ni gida biyu fajalani min khairihim kisman sai sanya na a cikin mafificin su rabo bangaren da yafi daraja sai Allah ya sanya na a ciki fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anan fazalika qawlu ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah ashabul yamin wa ashabul shimal muta yan bangaren dama da yan bangaren hagu to fa ana min ashabil yamin ni ina yan bangaren dama ne wa ana khairu ashabil yamin kuma yan bangaren dama ni ne mafifici wa ana khairu ni ne mafificin ashabil yamin yan bangaren waɗanda suke bangaren dama suma zalal qismaini salasan sannan wannan kashi biyu sai ya sake mai da shi zuwa kashi uku fajalani min khairiha sulusan sai a kashi uku sai sanya ni ni ne mafifici a ɗaya cikin wannan uku din kazalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati fa ashabul maimanati bangaren yan bangaren dama ma ashabul maimanati me ya sanar da kai waɗanda ake ce mai yan bangaren dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati da yan bangaren hagu ba ya sanar da kai waɗanda ake ce ma yan bangaren hagu wasabiquna sabiqu sai kuma marigaya marigaya waɗanda suke sun wuce kowaɗanne to fa ana minas sabiki da ni ina bangaren marigaya can ga ashabul yamini maimanati nan ga ashabul mash'amati nan kuma ga asabiquna sabiqun to ina cikin asabiquna sabiqun fa ana minas sabiqina ni ina cikin waɗanda suke yan gaba gaba din wa ana khairus sabiqina kuma ni ne mafifici a yan gaba gaba din summa ja'ala salas na'am sun maja'ala salasa gaba'ila sannan sai Allah ya sanya kabiloli guda uku faja'ala ni min khairi ha kabilatan sai sanya na mafificin mafificin waɗannan ukun kabilar da tafi ainihin sauran kabilun wa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma shine ma'anar fadin Allah wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku jama'a jama'a wa qaba'ila da kuma kabila kabila li ta'arafu dan kusan junanku ku gane junanku to ina cikin mafificin kabilun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta al'aya ta zuwa dai ƙarshen aya fa ana atqa waladi adam ni ne mafi jin tsoron ƴaƴan adam wa akramihim ala Allah kuma ni ne mafi girman su a wajen Allah ta'ala madaukaki wala fakhara ban faɗi wannan dan alfakhari ba wajen alal kaba'ila biyutan Allah kuma ya mai da kabilun suka zama gida-gida ko a kabilun akwai gidan wani akwai gidan wani akwai gidan wani faja alani min khairi ha baitan sai sanya na mafificin ta gida gidan da na fito sai zamanto ya fifici kowane gida fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anan fadin Allah inna ma yuridu Allah kawai Allah yana nufi ne li yuzhiba ankum rijsa tafiyar da dauda gabar ku alal baiti ya ma abuta wannan gida na annabta wai dahirakum kuma Allah yana nufin tsarkake ku ne ta dahiran tsarkakewa wato wannan aya tana nuna isa da daraja da na annabi sallallahu alaihi wasallam bisa gaya da kuma zuriyar gidan shi saboda Allah ya yi tasdirin ta mana ya zo da a farkonta da a harfin da malamai suke ce mawa adatul hasil gaba ɗaya aya sai suke nuna mana gaba ɗaya nufin Allah Allah ya tattare nufin shi ne a cikin wannan gida da zuriyar wannan gida kawai inna ma yuridu lahu kawai Allah yana nufi shine ma'anar aya din Allah ya tattare manufarsa gaba ɗaya a cikin wannan gida ne sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana qaulihi ma'anar fadin sa wala fakhara ba na fad ba don alfari ba wala fakhara ba alfari a cikin wannan magana nawa ai lastu aquluhu muftakhiran ba na faɗi wannan dan ina mai alfari bane mutadawilan mai jin kai ba na faɗa ne muftakhilan mai alfahari mutadawilan mai jin kai ba ba don haka na faɗa ba wala mutakilan ligari ba don ba don wulakantawa ga wani na ba ba na faɗi wannan don wulakanta wani na bane ba inna ma huwa min babi tahaddus bin ni'ami yana babin zantarwa ne da ni'imomin Allah ya maka ni'ima ka faɗa qala Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma game da ni'imar ubangijinka wa amma bi ni'imati rabbika amma game da ni'imar ubangijin ka fa hadis ka zantar ka gaya ma mutane cewa lalle Allah ya maka ni'ima wa an aisha radiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana aisha yadda Allah tabbata gare shi a gare ta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atani jibril malaika jibril ya zo fa qala sai ce kallabtu masharikal ardi na juya na juya gabas abin nan gabas ɗin ƙasa na juya gabas ɗin ƙasa na juya ta na sake juya ta wa magari baha na juya yammacin ƙasa gabas da yamma dai falam ara rajulan ban ga wani mutum ba afdala min muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda yake mafifici daga annabi sallallahu wanda yake mafifici sama da annabi sallallahu alaihi wa sallam babu shi walam ara bani abin ban taba ganin ƴaƴan wani uba ba afdal min bani hashim kamar ƴaƴan banu hashim kamar ƴaƴan gidan banu hashim ban taba gani ba wama wama ahsana ne ko wama ahsani ni dai nan na kaman wama ahsisa na'am wama ahsana ne wama ahsana qaula abi talibin so shi kai mamakin kyawun zancen abu talib haisu madaha ƙuraishan lokacin da yake yaban ƙuraishawa wa khayyara sannan ya ya fifita ta wa khayyara sun makhayyara yayi zabi a cikin ta sun makhayyara minhum bani hashim sai ya zabi banu hashim a cikin ƙuraishawa ma'ana a cikin yabon da yake ma ƙuraishawa bani wa khayyara minhum bani wa khayyara sun makhayyara minhum bani abdu manafi yayi zabi a cikin ta sannan sai ya zabi banu abdu manaf sun makhayyara minhum ya sake zabi a cikin su sun makhayyar minhum bani hashim sannan sai zaɓi banu hashim kuma a cikin banu abdu manafi sun makhayyar muhammadan sannan sai zaɓi annabi muhammad alal kulli akan duka fagala sai yace wa in fakhara yawman fa inna muhammadan huwa al mustafa min sirriha wa samimiha wa in fakhara in tayi al fakhari yawman a wata rana fa inna muhammadan lalle annabi muhammad huwa al mustafa shine zababbe min sirriha daga sirrin wannan kabila wa samimiha kuma shine mafi daukaka mafi daraja a cikin ta وقال أيضا يدي فدا يتي فأصبح فينا أحمد فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها سورة المتقاول فأصبح فينا أحمد ما سونا أحمد يا واي غري فأتكم يكي أحمد أتكم يكي في أرومة mafi ɗaukakan dar abin nan asali a mafi ɗaukakan asali wadda ta kasar an ha suratul mutalawil duk wani kokarin su wani sura ta mai neman gasar yin gasar nuna tsawon nasaba ko tsawon dangantaka ta ya gajarta gabarin gabarin wannan daraja ta asalinmu na mu zuriyar gidan hashimawa ta kassara suratul mutadawili surar mai gasan gwada tsawo tsawo na daraja kenan ya gajarta an ha gabanin wannan kabila ta mu wa qala ibn hu talib ibn abi talib dan shi talib dan abu talib shi ma ya faɗa ce fa ma in fa ma in zanaina fi quraishin azimatan siwa annafi suwa an hamaina khayra man wa yasara fa ma in fa ma in zanaina fi quraishin azimatan siwa suwa an hamaina khayra man wa yasara fama injalaina babu wani laifi fama injalaina azimata ba mu tashi wani laifi mai girma ba fi ƙuraishin a cikin ƙuraisha babu wani laifi da muka yi ma ƙuraishawa siwa an hamaina kawai laifin mu sai dai mun kare mun kare mutuncin man mun kare mutuncin khaira siwa an hamaina sai dai mun kare mutuncin khaira man wa fiya sara mafificin wanda ya taba taka kasa kasa duk mutumin da ya taba taka kasa mai damshi ita ce asara duk mutumin da ya taɓa taka damsasshiyar ƙasa to ba ta kai wannan da muke ƙoƙarin kare mutunci shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam faslun rabewa wa amma ma amma ma ahada Allah lahu fi qidami nubuwatihi amma abinda Allah ya alƙarwanta cikin gabatuwar annabta annabi sallallahu alaihi wasallam وذكره ده أنبتون النبي فروى القاضي إياض رحمه الله من ذلك فروى القاضي إياض القالي إيار يا رويتو رحمه الله جنك الله يسبوت أغريش من ذلك ندق وانا في كتابه الشفاء cikin littafin shi a shi ba akhbaran kasiratan labarai masu yawa wa kasiran ma an qulu minhu wa kasiran ma an qulu minhu mafi yawa ma an minhu ban cira to daga gare shi ba illa ma kana min fannin tawarihi sai abin da ya zama to daga fannin ana daga fannin tarihuha fa inna lam yati shay minha bai zo da wani abu daga gare ta ba kala ya ci kala ta'ala minha kala ta'ala Allah ya ce wai za ka zallahu ka tuna lokacin da Allah ya riki misa ga nabi na alkawarin annabawa lama ataitukum yayin da nazo muku min kitabin da littafi wa hikimatin da hikima suma ja'akum rasulun sai wani annabi mai girma ya zo muku musaddiqun yana mai gaskata limama akun da abin da yake tare da ku la tu'minun nabihi ku imani da shi da shi wannan annabi wala tansurannahu za ku taimake shi al'aya har zuwa karshen aya dai wa fi ma'anaha to cikin ma'anan wannan ayan yana daga cikin ma'anan ayan nan marawa maruwiya abin da aka ruwaito an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga abu da abi talib yadda Allah tabbata gare shi kale ce lam yab'ath Allahu nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi ba min ladun adam tun daga annabi adam illa wa akaza illa wa akaza alaihi al'ada fi muhammadin sai ya rike alkawari a cikin annabi muhammad ga wannan annabi da ya aiko sallallahu alaihi wasallam cewa la in isa cewa da za a aiko annabi wa huwa hayyun shi wannan annabi yana raye la yuminan bihi zai imani da annabi wala yansuranna kuma zai taimaki annabi wa ya khuzal adabi zalika ala qaumi kuma ya yarki wannan alƙawarin ga jama'a shi cewa za su imani da annabi za su taimake shi wa nahu kwatankwacin da wannan hadisin anas suddi daga malam suddi wa qatada da imamu qatada wa an qatada ta an karbo ne daga malam qatada annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu awwalul anbiya ni ne farko annaba fil khalqi a wajen halitta wa akhiruhum ni ne na karshen su fil ba'si wajen aika bali zalika wannan ne yasa zukira aka ambace shi fil ayati a cikin wannan aya muqaddaman abin gabatarwa ala nuhin akan annabi nuhu wa gairihi da wannan sa wa anil wa anil irbar ibn sariya ta an kabo daga irbar dan sariya radiyallahu anhu Allah ya shi kale ce sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kudu ya ji manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inni abdullahi lalle ni bawan Allah ne wa khatamun nabiyina ko wa khatimun nabiyina kuma ni cikamaki ne na annabawa wanda suka gabace ni a wannan duk na san haka na fahimci haka kuma ina kan haka wa inna adama lamun lamun jaddadun fiɗi na fiɗi ne alhali annabi adam yana abin kwabawa a cikin taban shi yana abin kwabawa a cikin taban shi ma'ana tun kafin Allah ya busa ma annabi adam rai nake annabi bawan Allah kuma cika makin annabawa wa ana da'awatu abi ibrahim ne addu'ar babana annabi ibrahim wa bisharatu isa ni ne bisharar nan da annabi isa ya yi wa mubashiran bi rasulin ya ki min baji ismuhu ahmad din nan shine annabi isa ibnu maryam wa bisharatu isa ibnu maryam ni ne isharar isa ibnu maryam isa dan maryam wa kana adamu fil azali annabi adam ya kasance tun farkon farkon halitta yukan na ne mai alkunya bi abi muhammadin cewa baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren jiki kenan wa abil bashar kuma ne mai alkunya da ba uban halitta ta bangaren jiki annabi shine uban halitta ta bangaren ruhi wa ruya annahu tashaffa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa ma annabi adam ya nemi ceto a wajen Allah ne ta hanyar kama gaba da annabi Muhammadu ina asabatu khadi'atu lokacin da tarki aula lokacin da tarku aula ya same shi fataba Allahu alaihi sai Allah ya karbi tuban shi wa anil barra ya kabar ga abara bin azib kale yace kulluna muka ce ya rasulullah ya annabin Allah mata wajabat lakar nubuwati yaushe annabta ta wajaba a gari ka tun yaushe kake annabi kala annabi ya ce wa adamu baina ruhi wal jasadi na zamanto annabi tun a lokacin annabi adam yana tsakanin rai da jiki وروي أرويت عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب وروي أرويت عن عمر بن الخطاب دغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدال ثبتا gare shi kale shi fi kalami a cikin wani magana ba ka bihin nabi wanda ya kuka rashin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki bi abi yace na bi abi anta ummi fan san kai zamanto da uwana ne da ubana ya rasulullahi ya annabin Allah laqad balaga min fadilati sabilillahi hakika darajar ka ta kai a wajen Allah hakika darajar ka ta kai a wajen Allah an ba a saka an ba a saka akhiral anbiya ya aiko ka a matsayin annabawa wa zakaraka ya ambace ka ya aiko ka an ba a saka akhiral anbiya ya aiko ka a karshen annabawa wa zakaraka amma ya ambace ka fi awwalihim a farkon su yace wa minka wa min nuhin din nan kenan faƙala ya ce shi wannan shi sai na umar yana nuni ne zuwa ga faɗin Allah wa minka wa min nuhin din nan da Allah yake faɗa. Na. Faƙala Allah ce wai za ka suna minan nabi na misaƙahum wa minka wa min nuhin wata aya na ma a gaba shi. Wai za ka suna minan nabi na misaƙahum sai da sa'an da muka rike alƙawura daga annabawa sai ce wa minka mun riga daga gare ka wa min nuhin da kuma annabi nuhu al'aya ta yi zuwa dai ƙarshen aya. biya biya ta wa ummi ran mahaifina da mahaifina su zama mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya rasulullah ya annabin Allah laqad balagaka laqad balaga min fadilatika ya kai darajarka a wajen Allah anna ahlan nari yan wuta yiwa duna suna burin an ya kunu a tsawuka ina ma dai sun kasance sun bika ina ma dai sun kasance sun bika wahum baina albaqiha alali su suna karshen karkashin suna tsakanin rufar dan wuta wakun bai na baki a su suna tsakanin rufa-rufan wuta yi azabuna ana azabtar da su suna cewa ya laita na tsa'an Allah wa tsa'an Rasula kai can mai nawa dai da min bi Allah min bi manzo sallallahu alaihi wasallam warawa warawa shehu abul hasan al-harrani al-maghribi shehu abul hasan al-harrani mutumin maghribi ya ruwaito fi kitabi al-tabi shi allazi sannafa fi asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama wa tafsiriha wanda ya yi shi a cikin sunayen mai sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da fassarar sunayen na Annabi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam nasaba nafsahu ya danganta kai shi fa qala yace ana Ahmadu ni sunana Ahmadu wa ana Muhammadu sunana Muhammad bin Abdullah na Abdullah bin Abdul Muttalib da Abdul Muttalib summa rafa'a nasabahu wa annabi ya dauka nasaba shi ila Adam zuwa ga Annabi Adam summa qala sai cewa Adamu min turabin shi ko annabi adam Allah ya samar da shi daga turbaya wa turabu ita turbaya min zabarjad daga daga zabarjad wa zabarjad shi kuma zabarjad na min almauji daga kumfa wal mauji shi kumfan nan min alma'i daga ruwa wal ma'u shi ruwa min ad-durrati daga lu'lu'u wa durratu shi lu'lu'u na min ad-dababati daga hazo wa dababatu shi hazan nan an unshi'at an fare ta da min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga hasken annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa in saha haza in wannan ya inganta ji shehu min jihat min jihatin naqali ta bangaren hadisi fa huwa sallallahu alaihi wasallam fa huwa sallallahu alaihi wasallam asalul wujudil insani shine asalin samuwar mutuntaka halkan wajen halitta wata kawinan da kasantarwa halitta da kasantar da halitta duk daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ma ahsana qawla sayyidil hakim makin abin da ya kyautata faɗin shugaban nan mai hikima mana a hakimu turmizi shine abi abdullahi baban abdullahi a turmizi imamu turmizi ba wancan imamu turmizi a bi isa ba amma dai duk tare suka yi zamani da shi a bi isa din da yake faɗa fihi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad warisa al-madad laqad warisa al-madad bi aba'ihi wa warasa al-madad li abna'ihi wa qama qutban li muhit al-ula wal madad qad jaffa bi arja'ihi wa dawrat ajza'uhu faqtada yutashiru al-kull bi ajza'ihi wa kana dhillan famahahu as-sana wa musbitan fanin bi abna'ihi wa kana fi ghaibati وكان في جيبتي في جيبتي أكوانه يقطر ماء المدد من مائه نعم yace kan warisal madad hakika ya gaji girma bi abaihi daga iyaye ne wa warasal madad sai ya gadar da girma li abnaihi ga yayayen shi wa qama wa qama quduban ya tsaya a matsayin qudubi li muhidil ula ga makewayen nan ta fadar Allah madaukaki walmajadu shi daraja da girma karjafa ya tattara ne ya ya tare bi arjayi a farfajiya a sasannin annabi sallallahu alaihi wasallam jam'u arja'u sasanni bi arja'ihi a sasannin annabi sallallahu alaihi wasallam ana girma ya annabi sallallahu alaihi wasallam girma ya kewaye inda sasannin annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wani wanda zai samu girma sai fa in ya kusanci inda sasannin manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa daurat ajza'uhu yanki yankin ko ina na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka fagta da sai waye gari yudahiral kullu yana tsarkake kowa bi ajza'ihi da yanki yankin sa kowane bangare na annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake dukkanin halitta ira da miji sabata gare shi wa kana zillan annabi inuwa ne fa mahahu sana sai hasken fadar Allah ta shafe wannan inuwa din wa musbatan abin tabbatarwa ne fadin mai karewa bi afna'ihi a farfajiyar Allah subhanahu wata'ala wa kana fi gaba fi gaibata akwanihi annabi sallallahu alaihi wasallam shine fake a cikin kaunin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wama wama wama irin yaran ra'isu haka wala kaza kenan can a diwani ko wama irin yaran ra'isu haka wala kaza yuqatirul ma al majdi annabi yana digo da ruwan nan na girma min ma'ihi daga ruwan fadar Allah وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام أن رويتو أن كربو دك عبد الله بن عباس وعن ابن عباس أن كربو دك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدعى ثبت على شي قال شي قال عليه الصلاة والسلام ما شي من زنا رامين شي شي لما خلق الله آدم عند الله يعلى نبي آدم أحبطني الله سي الله يسوكدني إلى الأرض إزوا كقسا في سلبه إنا تصون تصون النبي آدم waj'alani sai ya sanya ni fi sulbi nuhin a cikin tsazon annabi nuhu fi safinata a cikin jirgin ruwa wa quzibtu fi nari an jefa ni a cikin wuta fi sulbi ibrahim lokacin ina tsazon annabi ibrahim shine ma abin da ya nauta ta kona annabi ibrahim lam yazal Allah bai gushi bai yankulin yana ciratar da ni fil asalabil kalimati a cikin tsatso tsatso waɗanda suke masu girma ilal arhami bahirati zuwa ga mahaifu tsarkaka hatta akhrajani Allah har Allah ya fitar da ni min baini abwayya alkami iyayena guda biyu lam yatal lam yaltaqiya bastaba haduwa ba ala safarin a bisa aikin ba daidai ba kaddu da dai kaddu da dai wa ila hadha ma'ana to zuwa ga wannan ma'anan ne ashara ammuhu amminsa abba al-abbas abbas yaruni radiyallahu ta'ala anhu ya dalata tabbata gare shi hai su kala yayin da ce ya rasulullah ya annabi allah inni uhibbu an amda haka ina so in yabe ka kai min izinin yabe ka kara sai manzo Allah ce mai kul to ka yabe da din la yufaddil la yufadd la yafaddu allah faka kar allah ya sa bakin ka yayi wawulo allah kar ya bari hakoranka su zubi to ina ganin za mu tashi kan wannan kasida karwa kallah alaikum tana da yawa za mu tashi kanta insha Allah yawa yawa gobe sai mu tashi kan kasida yawa insha Allah